الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه آه يومنا يومنا قوم قوتا المحرم يوم عاشوراء hijirar alif da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma yake daidai da biyar ga watan bakwai biyar miladiya a ci gaba da karatunmu a cikin littafin tasdatul muta'allimin bin wa'utul ulama'ir rabbaniyin littafi wallafar الشيخ العلامة المحدث أستاذ الدكتور محمد ثاني عمر دي جلمو حفظه الله تعالى yau za mu tashi annatu salis haka ne siffa ta uku siffar me siffar malamai nagari ba kuma ta ba malam ya yi jigo nu'utul ulama'in rabbaniyin siffofin malamai nagari duk karatun da muka yi ba mu daɗe da fara karatun ba muka shiga siffofin in ba ku manta ba siffa ta farko da muka yi ita ce tahsinun niyya tahsinun niyya sai muka shiga siffar at-tawadu at-tawadu kankan da kai wannan siffar ita ce ta yi tsawo wanda malam ya kawo ya kawo mawani abin tawazu abubuwan da suke hana tawalu'u su ma muka yi karatu a cikinsu shine yanzu mun hauro malam ya ɗora siffa ta uku bayan tahsinun niyya da tawalu'u to siffa ta uku ta malamai na Allah akwai alizdiyadu min al-ilmi wattidamatu mutala'atihi ƙarin ilimi, alizdiyadu min ilmi ƙara ilimi, ƙara neman ilimi, wattidamatu mutsala'atihi da kuma dawwamar leƙawa, da kuma dawwamar bincike, dawwamar dubawa, ba a sauka, an gane ko? Ba a sauka, ba a gamawa, gudu al'adarmu, al'adarmu ta gida akwai sauka, saukar Ƙur'ani. Al'adar mu ta al'adar kuma zamani akwai gamawa da karɓan satifiket. Amma a haƙiƙanin lamari babu ilimi da yake da sahil, da yake da bakin gaba. In ka shige shi, ba ka shige su ba, amma ka shige shi. min nu'utul ulama'ir rabbaniyin daga cikin siffofin malamai na gari annahum mustamirruna fi tahsilil ilmi wato suna ɗorewa wajen neman ilimi walizdiyadi minhu da kuma ƙari wata tabbu'ihi min mazannihi da kuma bibiyar ilimi a guraren da ke tsammaninsa. Walittisali bi ahlihi wa zawi da kuma saduwa da ma'abota ilimi bi ahlihi, ahlul ilmi wa zawul ilm su ne ma'abota ilimi. Wal ifadati minhum da amfanuwa daga gare su, fala yashba'una minhu. Masu neman ilimi masu neman ilimi ba sa ƙoshi minhu daga neman ilimi. Wala yas'amuna min mutala'atihi wa muzakaratihi kuma ba sa ƙosawa, ba sa ƙosa, ba sa gajiyawa, min mutala'atihi daga leƙawa wato bincikensa wa muzakaratihi da kuma tattauna ilimi. ba sa ƙosa. Kala ta'ala, Allah maɗaukacin sarki ya ce, ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقوله تعالى وبما كنتم تدرسون فدن الله مدوكاكين سركي وبما كنتم تدرسون إشارة إلى هذا المعنى nuna ne zuwa ga wannan ma'anar cewa kun kasance kullum a cikin mudarasa wa akhrajal hakimu bi sanadin sahihin عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهومان لا يشبعان منهوم في علم لا يشبع ومنهوم في دنيا لا يشبع أنس بن مالك رضي الله عنه من زال سلم ياتي منهومان لا يشبعان وأيوبي باسا قوشي manhumun fi ilmi kwaɗayayye a cikin ilimi la yashba'u baya ƙoshi duk wanda kwaɗayin ilimi ya shiga ransa to baya ƙoshi wa manhumun fi duniya la yashba'u haka duk kwaɗayayye a duniya shi ma baya ƙoshi وقد أخبرنا الله تعالى عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه فقال وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا الله تعالى يا بام لاباري لاباري صفيه zaɓaɓɓensa wa kalimuhu wadda ya yi magana da shi alladhi kataba lahu taurata biyadihi wadda Allah da hannunsa ya rubuta masa littafinsa a taura wa kallamahu minhu ilaihi kuma ya mashi magana minhu daga shi Allah ɗin ilaihi zuwa ga shi Musa ba tare da wasiƙa ba shine ma'anar minhu ilaihi annahu rahala ila rajulin cewa shi wannan bawa zaɓaɓɓe ya yi tafiya tattaki zuwa wajen wani mutum alimin mai ilimi ya ta'allamu minhu don ya koyi karatu a wajensa wa yazdadu ilman ila ilmihi ba don baya da ilimi ba don ya ƙara ilimi akan iliminsa faƙala Allah yake ba mu labari wa izkala Musa li fatahu tuna lokacin da Musa ya ce da abokin tafiyar shi ɗan samarin nan, La aburahu, ni fa ba zan yi wata-wata ba, ba zan gaza ba, hatta abulo ga majima albaharai ne, har sai na kai mahaɗar kogunan nan guda biyu da aka mun umarni. Ke kaga in za ka dage ka dage, in za ka shirya tafiya ka shirya tafiya. Ni fa ba zan gajiya ba, ba zan ƙosa ba, har sai na kai mahaɗar kogunan nan guda biyu da aka bani labari ba wai ya san su bane zai tafi ne kawai sai ya gansu au amziya ko kuwa ne ta tafiya hukuban iya shekaru da ban san iyakar su ba wannan ya sa a ransa zai koyi ne zai koyi karatu amma sai ka ji wani ya ce ai an ce darasi an koma masallacin kaza ko kai yadda mai yake tsadan nan sai a hankali hirsan minhu saboda kwaɗayinsa alalika ya hadal alimi akan haɗuwarsa da wannan malami wa'ala ta'allumi minhu da kuma kwaɗayin ya koya a wajensa falan malafiyahu salaka ma'ahu maslakal muta'allim ma'a mu'allimi yayin da ya gamu da shi salaka ma'ahu sai ya shiga da shi maslakal muta'allimi ma'a mu'allimihi irin mashiga ta mai koya tare da malaminsa wato sai ya ɗauki hanya irin hanyar mai koya da malaminsa sai ya ɗauki tarbiyya irin tarbiyyar mai koya da malaminsa wato akwai wani alheri da ke cikin rikan malami ko baka samu karatu ba to za ka samu ladabi da tarbiyya sannan ka ji a ranka cewa kana da malami ita ma wata tarbiyya ce kuskure ne ba ɗan kaɗan ba mutum ya rika cika baki ce ba da malami sai ni duk garin nan ina da malami ne ai wannan kana rusa kanka ne magabata ana ce suna da malamai ɗari biyu malamai ɗari uku yana da malami dubu ba yadda za a baka tarihin malami cikin magabata sai an ce maka almajiransa sai an ce maka shuyuhuku malamansa ai malami gata ne da haka akwai alheri ba ɗan kaɗan ba cikin al'amarin ɗalibta da malinta. Wa ƙala lahu, annabi Musa ya ce da wannan malami nasa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta bushidan. Tun ba na bi ka ba, amma akan an tu'allimani rushdan, akan ka karantar da ni wata shiriya mimma ullimta daga cikin abin da kai ma Allah ya sanar da kai. yana neman mai izini fa bada'ahu ba'da salami bil istizani ala mutaba'atihi bayan sallama sai ya fara masa da neman izinin bin sa wa annahu la yatba'uhu illa bi iznihi ya nuna ba zai bi shi ba sai idan ya ba shi izini wato duk wannan wahalar da ya sha ta neman sa da ya same shi inda ya ce masa a'a da haƙura zai yi biya ba cewa zai yi a kasan daga ina nake? Waƙala ya ce, Ala an tu'allima ni mimma ullimta rushdan, falam ya ji mumtahinan wala muta'annitan. Kunga sai ya ce, Ka sanar da ni wata shiriya da ka sani aka sanar da kai. Kenan ilimin ya zo nema, falam ya ji mumtahinan, bai zo jarrabawa ba. ce bari mu jarraba shi mu gani mu ga irin ilimin san da ake faɗa. Au muta'annitan bai zo kuma yana mai ta'annati ba mai ƙurewa mai ƴar ƙure. Wa innama ja'a muta'alliman a'a ya zo ne mai koya mustazidan ilman ila ilmihi mai neman ya ƙara sani akan saninsa. وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم wannan kadai ya isa ya nuna maka girma da matsayin ilimi annabi Musa ne yazo yake neman ilimi a wajen wadda ake tababar annabtarsa kaga ilimi ya kai yadda kai ke annabi ya je ya ya ya ya abinan ya tattaki takanas dan ya tafi neman ilimi a wajen wadda bai tabbata shi annabi bane fa inna nabiyallahi wa kalimahu malam yace annabin Allah fa wa kalimahu kuma wanda Allah yayi wa magana ga daga safara yayi tafiya wa rahala yayi tattaki hatta latiyan nasaba har ci karo da wahala min safarihi a cikin tafiyarsa laqallaqina min safarina hadha fi ta'allumi talati masail min rajulin alimi kawai a dalilin koyan mas'ala guda uku daga wani mutum masani kaga nan malam yana maka ishara zuwa ga wannan mutumin ba annabi bane da yace nabiyal li anna nabiyallahi sai yace me kuma fi ta'allumi talata masail min rajulin alim sai yace nabiyallahi ko rajulin alim ولما سمع به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه yayin da ya ji labarinsa walan ma sami bihi in ka ji sami bihi shine jin labari yayin da ya ji labarinsa lam ya firra lahu qararun bai samu ta zama ba eh lam ya firra lahu qararun shi bai samu ta zama ba ban ga ta zama ban ji ba haushe hatta laqiyahu har sai da ya gamu da shi wa talaba minhu mutaba'atahu wa ta'limahu kuma ya nemi ya ba shi izinin binsa da kuma koya masa. Wai nama rama Musa an ya alama shay'an min al'ilmi alladhi khassa Allah bihi al-khadira li'anna al-ziyada min al-ulumi an-nafi'ati huwa min al-khairi. Malam yace wa innama rama Musa an ya alama shay'an min al-ilmi. Kadai Musa yayi kai komo ne rama ma'ana sa'a. Musa yayi kai komo ne an yi alama shay'a min al-ilmi akan ya san wani abu na ilimi alladhi khassa Allah bil Khadir wanda Allah ya kebe wannan bawa nasa Khadir da sanin sa li'anna liziyada min al-ulum nafi'a saboda wato neman ƙari a ilmomi masu amfani huwa min al-khair yana daga al-khair to alkhairi kuma kowa neman ƙarin sai yake aiko ina za ka je kaza Allah ya sanya alkhairi a Allah ya sanya alkhairi a daga ina Allah ya sanya alkhairi haihuwa ne aure ne kasuwa ce ofis ne ƙarin girma ne komai Allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya alkhairi wa zakara abul hasan al-mawardi an ibn abbas radiyallahu anhuma qala abul hasan al-mawardi ya ambaci asari daga abdullahi dan abbas wa zakara ba a ce warawa ba saboda mawardi ba tabi'i bane balle a ce ya rawaito daga abdullahi dan abbas ya ambaci kamar ya hakaito daga Abdullahi dan Abbas kala yace law kana ahadukum yaktafi min al-ilmi law kana ahadukum yaktafi min al-ilmi laktafa minhu Musa da a ce waninku zai zai zai zai zai haƙura eh da a ce waninku zai wadata ko zai ƙosa da ilimi laktafa minhu Musa ala nabiyina wa alaihi assalam da Musa ya wadatu da ilimi da a ce waninku zai wadatu da ilimi a ce ya ishe shi ilimi zai ishe shi to da ilimi ya ishi Musa ala nabiyina wa alaihi salam aminci ya tabbata akan annabinmu da shi لما قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا yayin da yake da wannan bawan Allah shin ko na bi ka ka koya mini wani abu daga abin da aka sanar da kai to da a ce ilimi yana isa da Musa ba zai zo neman wannan ilimin ba shi da Allah ya masa magana wa amara Allah nabiyahu bi talabil mazid min al ilmi kuma haka Allah ya umarci annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama da neman ƙarin ilimi ya ce wa ƙun rabbi zidni ilman wa ƙun rabbi zidni ilman me kawo fi kuma wa ƙun rabbi zidni ilma ka ce ya ubangiji na ka ƙara mini ilimi wa qad qila ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم wasu suka ce Allah bai umarci manzansa da neman ƙarin wani abu ba sai ilimi ba a yadda ya umarci manzansa da neman ƙarin wani abu sai ilimi قال الحافظ ابن كثير قال ابن عيينة رحمه الله ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل الحافظ ابن كثير يا حكيتو دق ابن عيينة سفيان الله مصر حما باكي دا سفيان من عيينة يتي من زال سلم بيغشي بفي زيادة من العلم بيغشي بينا نيمان قارن علمي حتى توفاه الله عز وجل har Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa. قال الإمام ابن القيم الجوزي قال, قال الإمام ابن القيم الجوزية ابن القيم عليه رحمة الله ياتي وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه wannan ya ishi ilimi ɗaukaka a ce Allah ya umarci annabinsa ya roƙe shi ƙarin ilimi wa zalika li anna al-ilma khairun wannan ko saboda shi ilimi alheri ne wa kasratul khairi matlubatun yawaital alheri ko abun nema ne wa hiya min Allah duka alkhairai kuma daga Allah suke wa tariqu ilaiha al-ijtihadu wash-shawqu lil-ilmi kuma hanya zuwa ga samun alkhairai kokari da kuma ƙauna zuwa ga ilimi wa su'alullahi wal-isti'anatu bihi da kuma roƙon Allah da neman taimako da shi wal iftiqaru ilaihi fi kulli waqtin da kuma nuna bukatuwa zuwa gare shi shi Allah a kowane lokaci وهذا أبو هريرة رضي الله عنه من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ننكو غا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نادق تكين واتو أوكاكا تكين صحبان النبي صلى الله عليه وسلم وقد حظي بدعائه آه رضي وقد حظي بدعائه صلى الله عليه وسلم ya rabauta da addu'ar annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi, wa guri safi kalbihi muhabbatun nabi sallama an dasa masa cikin zuciyarsa ƙaunar annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi, wa muhabbata mulazamatihi da kuma son wato lizimtar tarayyar dindindin da annabi alaihi salatu wassalam wasu sama'a min hadisihi da kuma son sauraron hadisin annabi alaihi salatu wassalam fala zaman nabiyya sallallahu alaihi wasallama mulazamatan tammatan ya lizumci annabi alaihi salatu wassalam wato lizumta cikakken lizumta fi hadarihi wa safarihi a sanda yake gida da halin tafiya wa ziyaratihi da ziyarce-ziyarcensa wa iyadatihi lil marda da kuma wato gaisuwarsa ga marasa lafiya min ashabihi daga cikin sahabbansa wa kana kathira su'alin nabi sallama kuma ya kasance mai yawan tambayan annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi an amrin ya jahaluhu dangane da al'amarin da duk ya ga bai sani ba sa'alahu yawman wata rana har yake tambayar sa man as'adun nas bi shafa'atika ya rasulullah yawmal qiyamati jama'a kin Allah ranar alqiyama wane ne yafi arzuta zai fi zama zai fi samun arzikin cetonka qala alaihi salatu wassalam sai manzo sallama yake da shi da qarzanantu ya aba hurairata alla yasalani an hadha alhadith ahadun awwala minka yace haka nayi tsammani abu huraira ban zaci dama akwai wani wadda zai tambaye ni game da wannan hadisi awwala minka wadda zai rigaye ka ba awwala minka awwala da ta zo da fataha zarafi ce zan wato kafin ka ƙablaka eh limara aitu min hirsika alal hadifi saboda yadda na ga kwaɗayinka akan hadifi as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyamati wanda yafi kowa samun arzikin ceto na ranar alkiyama man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi wannan shakkar rawi ne akhrajahu al-imam al-bukhari wa rahala jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma rihlatan tawilatan min al-madinati ila ash-sham istaghraqat shahran kamilan ila abdullah ibn unais liyastawsika min hadithin wahidin sami'ahu min rasul sallama jabir dan abdullah yayi tattaki radiyallahu anhuma rihlatan tawilatan tattaki mai nisan gaske من المدينة إلى الشام دقى مدينة زوى شام استغرقت شهرا كاملا تفير تاتو كيش وتا تككي إلى عبد الله بن أنيس ياتي في وجه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه ليستوثق من حديث واحد دومن يسام تبت ون حديثي قداء da ya ji labarinsa daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam nan an taka talib ilm ka fahimci me ake nufi a nan don ya ne samu tabbacin wani hadisi sai aka ce sami'ahu min rasul salama wanda ya ji shi daga manzan Allah salama nan daga manzan Allah salama ba mu shafa hatan ba wanda ya ji an ce manzan Allah ya ce saboda in ka ce ya je shi neman tabbacin abin da ya ji wajen annabi wa sai ba shi tabbacin abin da annabi ya ce masa amma ji yayi an ce annabi ya ce shi kuma sai yake neman tabbaci sai aka ce masa wanda yake da masaniyar wannan batu sai dai Abdullah bin Unais shi shi kuma yana sham ya ga bai ga ta zama ba sai da ya tafi wata guda a hanya don ya je jiyo shin haka ne annabi ya ce وعلق على هذا أبو عبد الله الحاكم بقوله وجابر عبد الله على كثرة حديثه وملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل إلى من هو مثله أو دونه مسافة بعيدة في طلب حديث واحد الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله يأي تعليك أكم وانا حديث يتشي جابر عن عبد الله فعلى كثرة حديثه tare da yadda yake da yawan hadisai wa mulazamati rasulullah sallallahu alaihi wasallam tare da yadda ya lizimci manzon Allah sallama rahala ila man huwa mithluhu amma yanzu ya kama hanya ya tafi zuwa wajen wanda sa'ansa ne au dunahu kuma ya zama kasa da shi Abdullah bin Unais wato dai ba zai yiwu ya zama ya fi shi ba ko dai ya zama sa'ansa ne a ilimi ko ya zama ma yana kasa da shi masafatan ba'idatan tazara mai nisa fi talabi hadithin wahidin wajen neman hadisi guda ɗaya ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم إلى متى تطلب العلم فيقول إلى الممات saboda haka ne ma a'immatul islam malamanmu na musulunci idza qila li ahadihim idan aka ce da ɗayan su ila mata tatlubul ilma kai kan neman ilimi sai yaushe zaka bari ne karatu kullun karatu ina ka je karatu daga ina karatu sai yaushe fa yaqulu sai ce ilal mamat zuwa mutuwa min al mahdi ila al lahad qala nu'aym ibn hammad radiyallahu anhu sami'tu abdullah ibn al mubarak radiyallahu anhu yaqulu وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث فقالوا له إلى متى تسمع قال إلى الممات Nu'aym ibn Hammad yace naji Abdullah ibn Mubarak tabi'i ne Abdullah ibn Mubarak yana cikin manyan tabi'ai yace naji yana wa qad abahu qaumun wasu mutane sun aibata shi fi kasrati talabihi lil hadith saboda yawan yawan neman ilimin hadisi har mutane suna ana cin namansa ana gulmarsa ana mitarsa fa qalu lahu suka ce ila mata tasma'u kai kan kana nan kana jin karatu kana jin karatu har zuwa yaushe kala yace ilal mamat zuwa mutuwa wa qala al-hasan bin mansur al-jassas qultu ah qultu li ahmad ibn hanbal li ahmad ibn hanbal haka ya kamata eh nace da ahmad dan hanbali radiyallahu anhu ila mata yaktubu ar-rajul yaktubu ar-rajulu al-haditha ya ce akaramakallahu mutum kam yana ɗaukan hadisi yana dawwanawa yana rubutawa yana bin malama ɗaya bayan ɗaya kamar yaushe ya kamata ya daina kala ya ce ilal maut zuwa ya mutu wa kala abdullahi ibn muhammad al-baghawi abdullah ibn muhammad al-baghawi ya ce al-baghawi wannan ba mai tafsiri ba al-muhaddis al-muhaddis mai tafsiri sunansa Hussein Hussein ibn Mas'ud al-Baghawi mai tafsiri al-Shafi'i ne shi kuma wannan al-Hanbali madhhaban sami'tu Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu naji Ahmad dan Hanbali radiyallahu anhu yaqulu yana cewa inama atlubul ilma ila an udkhal qabr yace naji malam Ahmad dan Hanbali yana cewa ni fa ina neman ilimi ne har zuwa asani kabar wa qala Muhammad ibn Isma'il as-Sa'ir Muhammad ibn Isma'il as-Sa'ir makeri a makira kuɗi eh waɗanda suke suke suke mai da zinare ya zama dirhami ko ya zama menene tagullar kuɗi za a buga su a kira su a mayar da shi a mulmule shi a mayar da shi da zai zama coins kuntu asughu ma'a abi Muhammad bin Ismail ya ce na kasance rana muna ƙira tare da babana fi Baghdad a Bagadaza famar rabina Ahmad bin Hanbal sai Ahmad dan Hanbali ya wuce ta wajenmu wa huwa ya'du yana gudu yana yana yana yana yana sauri gudu gudu ya'du a yajri wa na'alahu fi yadayhi takalmansa a hannu takalmansa a hannu fa akhadha abibi jami'i thawbihi sai babana malam sama'ila sai ya kamma tunar rigarsa ya riko shi fa qala ya aba abdullah yace abu abdullah ala tastahi ba za ka ji kunya ba takalma a hannu kana ta ruga gudu ina za ka ji haka ila mata ta'adu wa ma'a ha'ula'i yaushe za ka daina gudu ne tare da waɗannan waɗannan almajirai yaushe za ka daina gudu me baka samu ba na karatu kala sai yace ilal maut yace har zuwa mutuwa mu kan muna nan gudu da takalmi a hannu zamu je daukar karatu wa qala abdullah ibn bishr at-talqani arju an ya'tini amru rabbi ko an ya'tiyani amru rabbi wal mihbaratu bayna yadayya ولم يفارقني القلم والمحبرة عبد الله بن بشر الطلقاني الطلقاني تركتي الطلقاني باب مودة أسونا irin wannan maddar at-talqani shi ita an fi amfani irin wannan maddar a rubuce don ta nuna maka harkar da take tare da wannan harafin at-talqani in kaga wannan alif din alif ce sakita amma ta dullu alal fath wannan sha'ani ne na imla'i wanda zaka ta gani ana ana kuskure shi ana kuskure shi a sunaye ko sunayen mutane ko sunayen gari zaka ga an rubuta ko mutanen ko mutanen Kano za ga dewa har a littafi za ga an buga littafi a rubuta Kano sai ga rubuta kafin nunun wawun Kano haka kunu kenan ka iya ce masa kunu ka iya ce masa kinu ka iya cewa za ka iya ka iya cewa kanau za ka iya cewa kinau duk zai ɗauka haka me zai nuna cewa Kano ake nufi wannan kafin ɗin kamata alif kamata alif da haka duk mai karanta su dole ba ta fata ba ta ɗau rufa ba ta ɗau kasara ba amma alif ɗin sakita har ka ga wani ya rubuta hakan ɗin ka ce kano ka ce ai ba kano ba ne kano ne ka ce maka ai alif ɗin sakita ce ta dullu ala wujubul fatih ala al-kaf Abdullah bin Bashir yake cewa arju an ya'tiyani amru rabbi ina burin al'amarin ubangiji na ya zo mani me kenan mutuwa wal mihbaratu baina yadayya da tawada a gabana walam yufarikni alqalam wal mihbaratu da alqalami da tawada ba su rabu da ni ba kaga kenan a takaice yana nuna cewa yana son mutuwa su same shi a harkar ilimi har ya mutu ko da ba lallai ya zama yana nufin lokacin da zai mutum ya zama da tawada a gabansa ba ma'ana dai bai rabu da ilimi da koya da koyarwa ba wa qala humayd ibn muhammad ibn yazid al-basri jaa ibn bastam al-hafiz yas'aluni an al-hadisi wa qultu lahu ما أشد حرصك على الحديث فقال أو ما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم حميد بن محمد بن يزيد البصري يتي بسطام الحافظ ابن بسطام الحافظ يا ذو من yana tambaya ta dangane da hadisi sai na ce da shi ma a shadda hirsaka alal hadisi kwaɗayinka akan hadisi ya yi tsanani ma a shadda wani ta'ajjub ne ya yi tsanani faƙala sai ce awa ma uhibbu an akuna fi kitari ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace yo bazan so na kasance a cikin jirgin iyalan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wa qila li ba'd al ulama wani cikin malama aka ce da shi mata yahsunu bil mar'i an yata'allama qala ma hasanat bihi al hayatu aka ce yaushe ne ya kamaci mutum ya koyi ilimi ya koyi karatu daidai wani shekaru me kuwa ce ƙuruciya sai ce ma hasunat bihil hayatu matuƙar rayuwa tana masa kyau to bai wuce neman ilimi ba in ya wuce neman ilimi sai rayuwa ta dame masa ya riga ya ragwargwabe wasu ilal hasan an rajuli lahu samanuna sana a yahsunu an yatluba ilma qala in kana yahsunu bihi an ya'ish an tambayi al-hasan al-basri game da wani mutumi lahu samanuna sana yana da shekara tamanin a ya sunu an ya tulubal ilma ga tumalan mutum ɗan shekara tamanin zai yiwu ya je neman karatu ya je makaranta kala ya ce in kana ya sunu bihi an ya isha matukar rayuwa za ta kyautu masa ma'ana matukar zai iya ci zai iya sha zai iya zuwa zai iya dawowa ha shi ne kyautuwar rayuwa to zai nemi ilimi amma ya kai tamanin idan ci ma sai da kyar sha ma sai da kyar tashi da kyar tafiya to ai shi kan rayuwa ta kare masa walaysa yaqna'u talibul ilmi bima hassala minhu malam yace ɗalibin ilimi kuma baya wato baya wadatuwa bima hassala minhu da abin da ya tara na ilimi alkana'a shine ka ji kawo da dan abu da kake da shi to ɗalibin ilimi baya wadatuwa da abin da ya tara na ilimi fa innal qana'ata fihi ala zuhudi anhu domin wadatuwa a cikin ilimi to yana fa yana nan a matsayin wato yana nan a matsayin gujewa ilimi eh qana'a ilimi zuhud ne zuhud ne daga ilimi zuhud kuma yana nufin gujewa tunda ba karewa yake ba abu ne da rabonka ne duniya da lahira a ciki kace ya ishe ka haka kuma wannan rabon naka alherin da ke cikinsa ba mai karewa ba ne sai da kai ka kare ka bashi ba baka da ranar bari amma in ka sa ranar bari to kyamarsa kake so hukuncin kenan wanda ya dakata da neman ilimi to yayi wa neman ilimi zuhud ya guje wa neman ilimi fa innal qana'ata fihi ala zuhud anhu wal jahl bi qimati al ilmi fil hayati domin wadatuwa a cikin ilimi to fa akan kauracewa ilimi gujewa ilimi ne da kuma jahiltar kimar ilimi a rayuwa yaqulu al imam al mawardi alaihi rahmatullah al'imamul mawardi a shafi'i yake cewa wala ya ƙana'u min al'ilmi bi ma adraka li'annal ƙana'ata fihi zuhudun wa zuhuda fihi jahalun baya wadatuwa da ilimi bi ma adraka da abin da ya samu ya ce a mun samu na sallah za ka suke cewa ne zai kare zuwa makaranta ce kai ai kasan abin naku ba na ƙara ba ne inda mun samu na sallah yanzu kan kuma mun koma mun fada cikin harkoki na nema eh ko a ce maka kaje ko na sallah ma ka samu ko alamtara eh akwai masu alamtara sai ka samu na alamtara ka samu na sallah shikenan ya ishe ka malam mawardi yace kada ya wadata baya wadatuwa da ilimi da iya abin da ya samu li'annal qana'ata fihi zuhdun domin wadatuwa a cikin ilimi wadatuwa a cikin ilimi zuhudun gujewa ne wa zuhuda fihi jahalun gujewa ilimi kuma jahilci ne wa qad qala ba'd al-hukama wasu daga cikin masu hikima suka ce alayka bil ilmi wal ikthar minhu fa inna qalilahu ashbahu shay'in bi qalilil khairi wa kathirahu ashbahu shay'in bi kathirihi ولن يعيب الخير إلا القلة فأما كثرته فإنها أمنية alaika bil ilmi wal iktisari minhu wato ana ho ana horonka da riko da ilimi ka kamma ilimi da yawaita shi fa inna qalilahu ashbahu shay'in bil qalili bi qalilil khair domin kaɗan na ilimi to ya fi kamantacceniya da alheri kaɗan wa kafirahu ashbahu shay'in bi kafirihi yawaitar ilimi kuma ya fi kama da alheri mafi yawa kamar abinda saƙon ke cewa shine idan iliminka ya yi kaɗan to alherinka zai yi kaɗan alherin da ke tattare da kai zai yi kaɗan babu wani abin da zai sa maka alheri mai yawa idan iliminka ya yi kaɗan idan iliminka ya yi yawa to alherinka zai yi yawa gwagwadon iliminka babu wani abin da zai rage maka alheri matuƙar iliminka ya yi yawa wannan shi ne ma'anar zancen walan ya ibal khaira illal qilla ba abin da yake tauye alheri sai karanci kace alherin ka yayi karanci to alheri ya zama aibi a ai akan faɗa da Hausa ce ka ai wani kan ana wato ana so ai ma kara ba a jin daɗin ka ana so ai ma kara amma ana gudun ya zama giba ya ce ai wani ka sai a hankali alherin sa kaɗan ne in an ce alherin sa kaɗan ne yabansa ake aha in ka ji an aibata alheri to da kaɗan ake aibata shi fa amma kasratuhu fa innaha ummiya amma yawan alheri to wannan ita ce baiwa almawardi cikin adabud duniya wa din ko adabud din wa duniya wa yaqulu abu ahmad nasr bin ahmad al-iyadi al-faqih as-samarqandi لا ينال هذا العلم إلا من أبطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته وكاغا أمبيو تكمو كنا magana ta ƙare yau fa karatu yau fa karatu ya zama wani iri malam samarkandi yace la yanalu hadal ilma ba wanda zai samu wannan ilimin illa man atsala dukkanahu sai wanda ya lalata shagonsa ya yi watsi sai wanda ya yi watsi da shagonsa darin fasa sai wanda ya yi watsi da shagonsa ba abin da ya haɗa shi da shago wa karraba bustanahu ya lalata gonarsa ta yi ciyawa ta yi bunu ba a yi rage ba ba a sa taki ba ba a yi ba shi da lokacinta to kaga mu muna ana cewa malam baya na ya tafi gona ai da matsala kenan ko wa hajara ikhwanahu kuma sai wanda ya kaurace wa ƴan uwansa ba shi da abokai ba shi da dangi baya zuwa biki baya zuwa ɗaurin aure baya zuwa suna baya zuwa komai ya watsar da kowa aka cewa ne yaƙi mutane to shine zai yi ilimi wa mata aqrabu ahlihi ilayhi mafi kusacin iyalansa zuwa gare shi ya mutu walam yashhad janazatahu bai samu halartar jana'iza ba ana ta bincike ba ɗaurin aure ba jana'iza bai je ba wansa ya rasu bai je jana'iza ba ƙaninsa ya rasu bai je jana'iza ba kuma tasa ta rasu bai samu dama ba ya taɓa ɗaura aure wani cikin magabata ana darasi kamar da muke darasin nan ɗansa ba lafiya dama sai aka zo aka sanar da shi cewa ya rasu ɗansa ya rasu wallahi ba zan iya tuna waye ba cikin malaman nan ɗansa ya rasu ana darasi sai ya ce a je a kintsa shi in an gama kintsa shi a masa magana aka je aka yi yaro wanka aka sa likafani aka yi komai aka shirya shi ya ci gaba darasi ba yadda muke darasin nan haka an ci gaba aka gama aka zo aka ce akarmaka Allahu an gama sai ce mu je mu sallah aka je aka sallace shi aka ɗauke shi aka bai kai shi makabarta aka binne shi aka dawo ya koma shimfidarsa ta karatu aka sake da'ira ya ci gaba da karatu ya ci gaba da karatu amma yanzu kai haka a ɗanka sai a tsine ma albarka dangi sai tsine ma albarka a ce wani irin karatu ne da ba zai koya maka hali ba Allah yana son ɗan kuwa? Ai dangi ne ma za su. Wa'allaka ala hadha al-qadi Badruddin ibn Jama'a. Malam ibn Jama'a sai ya ta'aliki akan wannan batu da malam Samarkandi yace. Bi kauli da fadin sa wa hadha kulluhu. Malam malam ibn Jama'a yace wannan kaga gaba ɗaya haka wannan wannan abin da malam ya faɗa wa in kana fihi mubalaga ko da dai ya tsananta. Yawwa. Yawwa. Yawwa. Ko da dai ya tsananta والمقصود به amma abin da ake nufi da shi annahu la budda fihi min jam'il qalbi ilimi dai dole sai mutum ya tara zuciyarsa waje daya wajtima'ul fikr kuma ya hada tunaninsa guri guda amma kana ɗalibin ilimi hankalinka yana can yana can yana can kai ne shago kai ne gona kai ne rumfa kai ne maganar kaza kai ne maganar adashi kai ne maganar yan kwangila kai ne maganar zaka je wuri kaza kai ne wani wani ma hada ba sa a cikin tunaninsa eh to sai cikin ɗaliban ilimi ba ko da za ka same shi hada tunanin ba sa na yau fa yau fa akwai wasa ba eh ba ba sa na makaranta ba ba ba sa na kuɗi ba barcelona tim ɗin kwallo ce ai yau za a gwabza eh yau ne na nazari Allah rufa ce kai mu kan yanzu fa gaskiya Allah ya kubutar da mu amma gaskiya mun shiga hannu Allah mun shiga hannu wala rayuwa ta ta dauke zukatanmu da tunaninmu gaba daya wallahi kuma an yi nisa a ciki kuma na fi tausayin ƴaƴanmu da jikokinmu sun fi fuskantar hatsari yanzu mu dan abin da muka yin nan ɗan abin da muka yin nan a nan dukkanku da wani mahaddacin alkur'ani da wani wadda ya ahadari ya yi ashimawi ya yi iziya ya risala da wani wadda ya arba'una hadis ya yi kitabu tauhid ya yi wane ne wane ne duk in kun tuna za ku hango tsohon karatu ne kafin duniya ta hautsu ne yanzu nan yadda take yanzu haka nakan yi tunanin cewa anya inda kamar yanzu ne mutum zai samu abin ɗan abin da ya samu saboda wato zuciyar ta riga ta ta ɗaiɗaita tunanin ya riga ya ɗaiɗaita kuma sannan an seta tunanin da zuciyar akan wasu abubuwa wadda za su shagaltar da mutum sai zama ba ka da nutsuwar da za ka zauna ma ka yi karatu ba ka da wannan nutsuwar ba ka da wannan kwanciyar hankalin in ka samu zama kuma an zo an koya maka wasu abubuwa masu ɗaukar hankali kana da facebook kana da whatsapp kana tun alheri ne zai kai ka ka leƙa har ka ga abin da ba alherin ba ne ko bai zama shari ba ne ma wargi ne da wasan banza sai ɗauke ka lokacin da za ka iya yin izu biyar na alkur'ani wallahi sai kai awa akan waya baka san kai awa ba awan nan kuma ta ishe ka ka sauke bakara to ina tausayin 'ya'yanmu da jikokinmu saboda sun fi mu shiga hannu gara muna da tsohon tunani na da amma su basu da tunani sai na yanzu Allahu musta hubbul kitabi wa hubbu alhanil ghina fi qalbi abdin laysa yajtami'ani ba za su alƙur'ani ba za ka shagaltar da shi da wani abu ya maka ya tasiri ba Allahul musta'an wala yastankiful mar'u an yastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu mansiban aw nasaban aw sinnan bal yakunu harisan 'ala al-fa'idati haythu kanat wal hikmatu dallatul mu'mini yaltaqituha haythu wajadaha malan yace al mar'u kaga mutum la yastankifu ay la yastakbiru baya girman kai an yastafi da ma la ya'lamuhu na ya amfana abu da abin da bai sani ba mimman huwa dunahu daga wajen wanda yake kasa da shi mansiban a makami don sarki ya lankwashe kafa ya koyi karatu a wajen talakansa to wannan ba kaskanci bane au nasaban ko kuma dangantaka don ɗan manya ya lankwashe ƙafa ya koyi karatu a wajen ɗan gidan fakirai wannan ba gazawa ba ce ba inda ilimi ausin nan ko kuma shekaru don ɗan shekara hamsin ya tankware ƙafa ya koyi karatu wajen ɗan shekara ashirin wannan ba gajiyawa ba ne shi ilimi yana ɗaukan haka ilimi yana ɗaukan haka bal yakunu harisan alal fa'idati haythu kanat bari ma yana zama mai kwaɗayin neman fa'ida duyan da take wal hikmatu dallatul mu'min kuma dama ita ma hikima shine ilimi kayan tsintuwar mummuni yaltakitu ha zai tsinci kayansa haisu waje da ha duyan da suka haɗu وقال سعيد بن جبير لا يزال الرجل عالما ما تعلم فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون سعيد بن جبير يتشي لا يزال الرجل عالما ما تعلم mutum ba zai gushe ba yana zama malami ma ta'allama matukar yana neman karatu matukar yana neman ilimi ba zai gushe ba yana zama malami fa idza taraka al-ilma amma idan ya bar ilimi wa zanna annahu qad istagna kuma ya zata cewa wai ya riga ya wadata ya zama malam waqtafa bima indahu ya wadatu abin da ke wajensa ya ishe shi fa huwa ajhalu ma yakunu to mafi jahilci kenan da zai kasance ya cika jahili kenan amma yanzu ana katsewa daga neman karatu a ji cewa an gama kuma abin da yake cutar mu galibi idan muka fara koyarwa wani ko islamiyya fara koyarwa daina nema shikenan shi ma ana tambayar sa islamiyya mata suna masa tambayoyi za ka za da sauransu shikenan an ce an sa littafi a masallaci kaza ba da su ake ba an sa littafi a masallaci kaza ba da su ake ba malam kaza ya sa littafi ba da su ake ba na me ka ilimin addini ba shi da certificate fa huwa ajhalu ma yakun wa hadha da abu ulama'i salaf wannan shine halin malamai magabata wa adatuhum fi shiddatil hirsi ala al-ilmi wa talabihi da kuma yadda al'ada su take wajen wato tsananin kwadayin ilimi da neman sa hatta law ihtaju ila man hum asghar minhum sinnan hatta law ihtaju ila man hum asghar minhum sinnan kuma wato koda kuwa sun bukaci sun yi bukata zuwa ga waɗanda suka fi su ƙarancin shekaru ko da zai kai ga neman ilimin su sa su bukaci wanda suka ya fi su ƙarancin shekaru su za su nema bal ahyanan ya'khuduna min talamizatihim min talamizihim wani lokacin ma sukan ɗauki ilimi a wajen ɗalibansu qala al-imam an-nawawi al-imam an-nawawi يحيى بن شرف عليه رحمة الله يتي وينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه يا كماتا ارتفاع منصبه يا كماتا أتي واتو لو ككر مطينسا وشهرته لشهر السا كرس هناشي من استفادة ما لا يعرفه نيما فائدنتوه na abin da bai sani ba faqad kana kafiruna min as-salaf yastafiduna min talamizatihi da yawa daga cikin magabata sun kasance suna amfana daga ɗalibansu ma laisa indahum abinda su babu a wajensu wa qad sabata fi sahih malam nawawi yace ya tabbata a sahihul bukhari riwayatu jama'atin min as-sahabati an tabiin riwayar da yawa daga cikin sahabbai daga tabi'ai wa rawa jama'atun min at-tabi'ina an tabi'it tabi'in da yawa daga cikin tabi'ai sun rawaito daga tabi'an tabi'ai almajiransu wa hadha amr ibn shu'aib laysa tabi'iyan ga amr ibn shu'aib ba tabi'i bane ba wa rawa anhu aktharu min 70 min at-tabi'in amma sama da mutum 70 cikin tabi'ai sun rawaito daga gare shi saboda amr ibn shu'aib ibn muhammad ne ibn abdullahi ibn amr kaga abdullahi ibn amr shine sahabi Shu'aib bin Muhammad shine tabi'i. Amr ibn Shu'aib shine tabi'ut tabi. Amma sai tabi'ai suke rawaitowa daga gare shi. Wa rawa Uthman ibn Abi Shayba an Waki' ibn al-Jarrah. Ibn Abi Shayba, Uthman ibn Abi Shayba ya rawaito daga Waki' ibn al-Jarrah al-mutawaffa 197 قال لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه mutum ba zai ba zai kasance masani ba malami ba har sai ya koyi karatu ko sai ya ɗauko ilimi amman huwa fauqahu daga na sama da shi wa amman huwa misluhu har sai ya ɗauko daga wajen daidansa wa amman huwa dunahu kuma har sai ya ɗauko daga daidansa ai ƙasa da shi wa qala al-imamu abu abdullahi al-bukhari al-imamu abu abdullahi al-bukhari al-imamu al-bukhari kenan da mutawaffa 256 la yakunu al-muhaddithu kamilan hatta yaktuba amman huwa fawqahu wa amman huwa mithluhu wa amman huwa dunahu malami mai hadisi ba zai zama cikakke ba sai ya rubuta daga na sama da shi daga dadansa daga na ƙasa da shi qala abu ya al-khalili fi abdullah bin mubarak al-khurasani wa kana yaktubu amman dunahu ila ammata abdullah bin mubarak yana rubuta hadisi daga na ƙasa da shi har ya mutu bai daina ba wala yaqta'una an mudarasati al-ilmi wa mudhakaratihi لأن من انقطع عن تتبع العلم وتطلبه ومذاكرته فترة قصيرة أنكر نفسه باسا ينك مدارسة العلم باسا ينك كراتون علمي ومذاكرته لتتوناشي لأن من انقطع عن تتبع العلم دومن دو ودي كتعي ببير علمي وتطلبه دنيمانسا ومذاكرته لتتوناشي فترة قصيرة ɗan lokaci ƙanƙani an kara nafsahu zai rena kansa. Ya ƙulu Abdurrahman ibn Mahdi, Liyahi ibn Ma'in, innama matsalu sahibil hadisi bi manzilati istimsar, idan gaba an suƙi hamsata ayyamin ta gayyara basaruhu. Misalin malamin hadisi bi manzilati istimsar, wato abin da ya sa misalan suke zuwa da malaman hadisi saboda yawanci waɗanda suka suka yi fice wajen nacin ilimi kuma suka zama abin koyi a duniyar ilimi malaman hadisi to shi sa galibi misalin yake zuwa da hadisi amma ka rinka fahimtar ilimi ake nufi dan su ma ba zallar riwaya suka sani da hakan ne malantar take misalin sahibul hadith misalin malamin hadisi bi manzilati istimsar kamar misalin kamar misalin dillali idan ghaba an suqi idan bai je kasuwa ba khamsata ayyamin kwana biyar taghayyara basaruhu sai ganin sa ya canza mm ai ba iya ba iya dillali ba ko ai ba iya dillali kai kwana biyar baka fita nema baya kake gani wanda yake samu kullun kam ya dai ma'aikacin gwamnati wanda ko ya je ko kar ya je zai ji tunjim ɗinsa amma da kullun ya fita fitansa a lissafi ne ai bai isa ba ya kwana biyar ido zai na fata وقد أخبر الحافظ الذهبي رحمه الله عن عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي أنه ما زال يطلب العلم حتى كبر وشاخ da ya gushe bai na neman ilimi har sai da ya girma ya tsufa za mu tsaya daga wannan gaba insha Allah za mu tashi ya kulu badaruddin ibn jama'a Allah ta'ala ya tara mu cikin ladan da muka yi daidai amma da kuskure Allah ya gafarta mana sallallahu alaihi wasallam على النبي الكريم وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله